alamatun nafsi wato a yau wannan darasi na goma sha biyar ke ko darasi na goma sha biyar alamatun nafsi me yake shi na kai ban ji ba eh eh ba ko bai ba dai na faɗi darasi na goma sha nawa ba na kwanan mutum baya tafiya ne a jiri idan aka wata na sai a wata biyu ba yau amma dai ba ko wani faɗa yawa kana rubutawa a jikin abin yau hudu ne da wata ne watan Allah da annabi watan Allah da annabi ga watan sha daya wato zulkaida kenan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda ya daidai da biyar da watan janairu shekara ta dubu biyu da uku jami'in darasin biyu da wani kai
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون.
yake wajen nafdu khamsu alamatin wato nasaba tana da alamomi ɗaya ɗaya har guda biyar ta farko al-fatha ta biyu al-alif ta uku al-kasra ta hudu al-ya ta biyar harfin nuni wato kowace ɗaya daga cikin wannan alama alama ce ta annabi idan muka lura waɗannan alamomi guda biyar ɗaya su al'alama al'asliya wal arba'atu dawati alamatin far'iyya domin al'alamatu al'asliya ce da fatha ita ce alamatu al'asliya min nasbi وما ذكر بعدها من الألف والكسرة والياء وحرف النون كلها علامات فرعية بمعنى تميز عن الفتحة إذا تعذر مجيئها kowane ɗaya cikin wannan zai zama a madadin fataha ne a inda ba ya yiwuwa fataha din ta zo amma idan zai iya yiwuwa fataha ta zo to ba buƙatar ɗaya daga cikin hudun nan sai da kuma tunda ba ba ta ake ba a ce ka zaɓa abin da ka ga dama ka dora ba wai kawai da ka kasa samun fataha ba ne sai ka zaɓa cikin al'adatu ko al'kasarta ko al'yafa hukun ne ka ya akwai inda ne al'adar zai zama ya ba ana fata wani wuri sananne banda nan ba akwai ina girma ba akwai inda al'kasara ta kan zanto wani ya ba an fata wani wuri sananne banda nan ba inda za ta zama haka akwai inda al'yafu akwai inda harsun ne na ba za a fahimta wannan da ta hukun mutum ne kenan a duniya ga abin da ya shafi ya faɗa kenan mai gani ne ke وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس من خمس علامات واحدة منها أصلية وهي الفتحة وأربع فروع عنها ممتاز وهي الألف والكسرة والياء وحرف النون شكرا اظن الفتح اللي هو القول اللي فتح كيف كيف كده الفتحة هي مواضعها yau قال ina ne inda fasaha ta kan zantowa lallai yake alama na annabi ba ya yi wani kawo mutane ya ba fasaha ta za ka kawo da kanta to shi ne na faɗa alfatahatu wa mawaduha wato fasaha da wuraren da lallai za a kawo su da wuri zanto ita ce alama ta ne ta annabi alama fasaha ta zama alama fasaha نعم قال فأما الفتحة فتكون على مثل النصب في ثلاثة مواضع جميل في الاسم المفرد وجمع التفسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء wannan shi ne zai da ba su na hudu inda nan dai idan ɗaya daga cikin ababen nan al'ismu mufarad fi ne mubarin Allah bai dakala alaihi na wasu wala ne tasbih bi akhirki kai dan ku tafi idan dai ɗaya daga cikin su ya kamata ya zama samu nasaba to fata hajira ta ba al- alama ta nasaba ta bayan da ka kawo wani abu da ban ba fata ba duk inda ka samu al'ismu mufarad ina fata hanta kamar zai cikin mutum كتاب اسم المسلم رأيت زيدا قد الفتحة يعني علامة النصب قرأت الكتابة الكتابة نصبها علامة قول النصب لما يكون مفرد كل من يكون جمع التكفير أم ذلك كما رأيت رجالا أم ذلك الرجال جمع تكفير من يكون رجل قراءة الكتب الكتب جمع التكثير من كتاب اشتريت أقلاما أقلام جمع تكثير من كلام تدق وأنم إن دي أكثر من جمع تكثير في اسم المفرد كما يقول لك ما تتعلم سوى تفتح أتكاء وإن تنسى إكتي علامة وكما تعطيه المبارك الذي دخل عليه الأمر أظهر لم أذهب أقرأ لم أقرأ أنام لم أنام أجلس لم أجلس كذا من كل مضاد دخل عليه ناقص saboda nan in da da cikin ilimin da wani ta kan zo da samun samun nasara to anan sai ka zo da fataha ina fata ku ne ka zo da biya alamatin nan to kan mu ita wannan fataha ce da za a zo da ita kan تكون واجبة وقد تكون مقدرة تأوي وظهري في مدرسة تأوي تأوي بالجوع كذلك الله ظاهر من ربك بالدعوة المفيد لو كنت أنت رأيت زيدا رأيت كتابا وتهت كذلك رأيت رجالا لم تكثر منها علامة علامة علامة نفسه أن فتح في ذلك لن أذهب ولن أقرأ في إيه إن دخل عليه ناصر منصوب بفتحة ظاهرة ما هو الفتحة التي يكون مقدرة رأيت موسى موسى من بن المنصور يجب ماذا؟ بفتحة ظاهرة مقدرة مقدرة قدرت على الله الألف بلع من غيرها التأمر إلى موسى هكذا الذي رأيت جرحى جرح جمع من الجروح هذا هو جمع تكفير رأيت جرح جرح من المنزل بفتح مقدرة على آخره إنه رجل حكى أمر بني أذهب ابن بن سلم كينا أذهب أقرأ ابن كينا أقرأ قلت أنت لم أنت لم أمسى أن فعل كل ذلك منصوب لماذا دخلت عليه؟ آه، دخل عليه ابن وفد دخل عليه عبد ابن وفد فأنا أقول منصوب لماذا؟ بفتح مقدرة على آخره دعوا لم يدخل أبو كذا علامته الفتحة علامة التي عند الفتحة فبلي إلى فتحة التي ينظر ظاهرة إلى فتحة التي ينظر وممكن أن تكن تجيء الفتحة سواء كانت ظاهرة أو كانت مخدرة.
وأقول تكون تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع wanda ya yi zai akan da yake wani yake kuma ya kan shi kuma mubari da kala alaihi nasir wani yake kuma ya kan shi yani lan yake kuma ya kan shi la alfu tafiyi wala wawu jama'ati wala ya umfaqati wala yunu kullu kuma da la asir lan yake kuma ya kan shi wa ku kenan da kuma ya kan shi wani abu da wani da wani da ya kan ba sharri kuma da yake ya kan shi وعليكم من شيء منكم مكتوب من فتحة سواء كان ظاهرة أو مكسرة كان كان
الموضع الأول الاسم المفرد والموضع الثاني جمع التفسير الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه سبقه ناصب ولم يتصل بآخره الاستثنائي ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة.
أظن هذا واضح كل واحد يفهم هذا طيب أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه والفتحة تكون ظاهرة ظاهرة على آخره في نحو لق- آه، لقيت عليا ونحو قابلت حلي جدا فعليا وجدا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان وعلامات نصبهما الفتحة الظاهرة كذا مفعولان مفعولان كانت العربي له ذكر لأنهما مفعولان لأنهما مفعولان وعلى وعلى وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة والأول مذكر والثاني مؤنث wato kaga watan nan suna yi da gudu misali su na fito aliyu aliyu ne idan zahir kabin ku hindan ita ko ne da su suna da mufrad abin da ke nufi da mufrad ba mutum na bane wajen ba kuma ko ba murakkab bane la tarkiban ibadiyyan wala tarkiban mazdiyyan wala tarkiban isnadiyyan wannan suna da mufrad daya daya shi ne kada kuma ko ne mutum ne domin ko ne yana matsayin mutum da duk da mutum da na kai wa aliyu ko kabin ku hindan da ali da mun an ko ne da ulum bi wa alamatu muslimi man fatatu zahira wal awwal mudakkar farqan mudakkar ne da ali da mun ne wal thani hum nabiyun hum ita kuma annaba ce sai ko da ko da ko وقد تكون فتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به وعلامة نصبه- نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع منه منها التعذر والأول مذكر والثاني مؤنث albata da nan mudakkar ne laila mu wannan duk wani yana bukatar wani karin bayani sai ce وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره ina amfani da yake cewa duk karatun da aka yi karka yadda a wuce kuma ka fahimta ba duk lokacin da aka yi karatu ka gane to alamar ka gane irin din dani gida kayi muzakara ka ka gane kuma ya zanto a ranar da aka yi darasin a ranar kai muzakara ba ka bari ya kwana ba matukar ka bari darasi ya kwana ba ka yi muzakaran sa ba yayi to shi kenan in an dawo gobe da kuma ba ta yi ba haka za ta yi lokacin da yake daga daga wani labarin ka taba jin kamun labarin amma ba ka san labarin da zai ba amma za ka kawo wani gobe da to amma idan kuma za ka rasa tafi gare ke sa duk abin da yake kuma akan sa ake tsorawa yanzu ko yake muka kaza ka amma in kuma mun ko kan sarrafa tare ma'ana yanzu ba sai mun san ba yanzu ba mun san ba, amma dan mutum da kake sabaka tare ko ayyuka shi ba da bayin gani ne ya samu sai zauna fara mutai idan mutum sai dan ne ba da wani dalili ko da mun ya ka sai ma an tambaye mu dan mutum saboda ya daga yanki a baya ya ya kawo da yake ya rike wanda mai ko kuma ka duk abin da za ka dora a nan gurin wanda zai kasa hutun da wanda ya fi yanki ne ya yi umar tun a baya dan ku suka tun a baya duk abin da aka yi a baya karfi to wannan sai sabo da yawa kan sai ce
نحو صاحبت الرجال ونحو رأيت البنود فالرجال والبنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة الأول مؤثر والثاني مؤنث وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى ونحو قوله تعالى وأنتم الأعلى kaza sukara dan ina takrar takrar ne kaza ne sukara ko ne sukara ne kaza ne sukara ne mana ne ne ba ata haka wa antu bil ayama al ayama dan ina al ayyi al ayyi al ayyi wanda ba ya abokin zama al ayyi matar da ba ta da miji ko mijin da ba ya da mata to dai gauri rabu mace ne ko namiji al'ayyin wa an jimul ayama ko auren da gaura ne ko aura musu wato Allah ne da al'ayyin to bin al'ayyin wato kaga al'ayama ya zama namiji dan takfir dan takfir Mhm.
فسكارى والأيام جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين وعلامة نصبهما فتحة فتحة فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد جميل
وأما الفعل المضارع المذكور له قوله تعالى لن نبرها عليه عاكفين فنبرها فعل مضارع منصوب بذلك وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وقد تكون الفتحة مقدرة نحو من نظر بمعنى لم نترك بعد ذلك قرون حتى يرجع إلينا موسى لكن لم نبرح عليه آية فينا وبدأ لنا بجوة من أمر يتم حتى أنه لا يدعو إن لم نبرح يعني لم نترك برح يبرح كذا أصلا تقول نبرح في لم تكن في لم تكن نبرح لم تكن ثم فتح فنبرح فيه مضارب منصوب بلن وعلامة نصيب فتح تبرح إذن وقد وقد تكون تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المسجد مم.
فتسعى فيه مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر كاذبين يقول لي أن تسعى في المضارع من صرفة مكررة في آخره نعم فإن اتصل بآخره فعل مضارع ألف اثنين نحو لن يضربا أو واو جماعة نحو لن تضربوا أو واو مخاطبة نحو لن تضربي لم ي- لم يكن نصبه بالفتحة فكل من تضربا وتضربوا وتضربي منصوب ببل وعلامة نصبه حرف النون والألف أو يواء أو ياء
إيه أعرف أن يكون عندك أن تكون المضارع تكون في محل رفعه وتعريف ذلك فيما يأتي
وهو في المضارع من الذي لا يتصل بآخره كذا إذا اتصل بآخره ألف الاثنين كما كتب لنا الغلبة كولا تدري يا جماعة كولا تدري يا المخاطبة كل هذا يكتب عن المنصوب أما هل هو ملزم بفتحة؟ لا لا يلزم بفتحة ملزم ماذا؟ بحذف آخر بحذف النور ثم من كان ذا سوى أفعال الخمسة إنا إذا كان دور في كل دور يا دور في علامة رفيع في كلمة تجيب النور فإذا يا دور منصوب كلام علامة نفسه كلمة حذف النور حتى إن يا دور مجبور لم يضرب كذا مجبور اسمها علامة جزمه حذف النور هنا وين ورد بك اجعل منه يفعلان يمينا رفعا كتدعين وتسألون وتو فعل يفعلان كسنة مصمم في حالة الرفع وتدعين كنت تنزل في علامة الرفع فرفع الجنة رفعا وتو في حالة الرفع كتدعين وتسألون كما فعل تدعين كذا مثل مضارع يتصل به يتسلمون ماذا؟ يوم الخطبة وتسألون في منبر يتسلمون ماذا؟ أو جماعة بنت بنت بنت علاني وتكون إذا زاد عن مرفوع يزيد كتاب النبي من تكتي علامة رفعة سيد وهبتها للجزم والنسل سمة كلم تكون بدروم مظلمة وهبتها شاهد من الجزم من جزم إذا من الجزم عليه والنسل والنسبة سمة هي علامة shi ne alamar cewa wani kalma masu da ko ga nan ne kuma ni kamar da sai nan da kuma ko ni karo ne masu to wannan ya da yana da zuwa gudan gaba yake kamar kamata ya ce dan yace da yana da zuwa gaba amma ne ya kawo da abin nan wato kaga da biyu ne ba su da gudan ne masu da alamar da sai hasu lan tabbiri haka lan tabbiri haka sai dai annabi alif tasmiya da wawu jama'a da ya'u mukataba kowanne daga cikin su wato fa'idin mu'min an sukuni sun halal وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي إذا كان بيان من بإذن الله بالله أنا أنقل سيتم وإن اتصل بآخره من توكيد فقيل نهو والله لن تذهبن أو خفيفة نهو والله لن تذهبن فهو الضمير عن الفتح في محل نصب وإن اتصل بآخره من النسوة نهو لن لن تدركنا المجد إلا بالعفاف وهو هنا إذا الضمير عن السكون في محل نصب جميل وإن كثر بآخره دون توكيد ثقيلا كما والله لن تذهبن أو رفيقا والله لن تذهبن وهو مبني أو الفتح في محل wato kenan abin da ke kan ba'un dinnan fataha ce ba nasara ba ce fataha ce ta bina'i ba fataha ba ce wanda ke alama ta nasara na da ku fahimta ba inda kun mai kan bayanin da zai tun baya da yanzu ba ta da wahala ba in kun halarta su ko in kun da kuri kun bin ko su da ku da ku kuka domin jihadi ba shi ne kalmar da zai jihadi guda ba to ne ne alamar su gina alamar cewa kalmar ta rubaniya to ilera da kuma ba shi ne kalmar ta canza ba kaga wato idan muka lura shi da irabi hukunci ne amma yana da alamu yana faɗa mana mutum ɗan da alamu idan kuka kama mai kiyar ce hukunci ne bata abin da kuma ta samu nasaba to sai kuma ta a tambaye ni me za mu kawo mata da ya zama alamar nasabarta ina mu kawo mata fataha ina mu kawo mata alif ina mu kawo mata kaza ina mu kawo mata kaza ita ce alamar ta nasaba a cikin ta amma bi nan misali guda ne da an bai dabo dan haka lokacin da kake lan ta zahaban ko lan ta zahaban na kaga mun ta kai kidi ita ce ba a cikin kalmar ba da ma ita karfi idan wani ne da wata ya dauka cewa ba din nan ta samu wannan fataha ne saboda nan da take wanda ko ba haka wani ba domin shi ne ba da lokacin da mun ta kai kidi da cikin sa ya fita daga irani ya zama bane ya zama bane haka fadar da muke gani akan babin din ba alama ce ta da irabi ba a a ta zuba duk tabbatar da jina'in karma me ne ta mu ne sai saboda mun sauke ta daga cikin shi da mu da ita gara mun sauke ta daga cikin ko mun da zuwa jikin ya daga daga mora ya zama ta riga da wani gudu ke sai aka yi haka لن تذهبن لن تذهبن فهو من الفتح في محل نفسه لو لا تنبيك تذهبن نفسك تفيد المضارع إلى مدني على الفتح في محل ماذا؟ في محل نفسه domin wurin da yake ya kamata ya zanto na saba idan wani filin mubari ne wanda nuna tafiya da tsoro da bai zo ba nan ta da wata da wata wata zai mun shi sai ta wani tafiya da haulan tudlikna al-madad mutum ya samu wani taro na mata ya ce musu lantu birkin almajida ba wanda za a yi ba sai kun zama kamammu masu kame ya yi zama wani ala suko su birkina su ne ba da ya zama wani ala suko da ta zamu yi gudun da suwa fi mahalli ma za fi mahalli ba fi ma saboda lanta da yi an gane su sai kuma gina
تمرينات تستعمل الكلمة الآتية في جمل مفيدة بالتأمل ذلك تستعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة الحفل الزهرة الطلاب الأسرة الحديقة النهر الكتاب البستان القلم الفرد الغلمان العذارة العصا الهدى يكذب يرضى ترتدي تسافر
abin da ke so ka yi amfani da kowace ɗaya cikin kalmomin da ke zuwa cikin jumla mufida ta yadda kowace ɗaya cikin kalmomin da zama mantuba ce akwai alhaqlu wato gona kenan akwai al-zuhra ko al-zahra akwai al-tullab akwai al-akra na ma mun san al-akra ba akwai al-hadiqa akwai an-nahr akwai al-kitab akwai al-bustan al-qalam al-faraj al-ilman al-azara العطاء الهدى يشرب يرضى يرتدي تسافر هو اللي sai ke ka sa cikin jumla mai amfani wato dan yadda menene abin da zaka iya yi masa na lirabi shin zaka yi masa da idan ya zanto mai zuci zaka yi masa na saba ne da fatha zahira ko kuma da fatha muqaddara gurgurdan yadda ka muka karanta a cikin darasi kun gane to sai tambayin ne ne ضع في كل مكان هو أنت في خانية العبارات الآتية اسما مناسبا منسوبا بالفتحة الظاهرة والذكر بالشكل abin da yake so a nan gurin a cikin kowane wuri daga cikin garin ba ko ka sanya suna wanda bai dace kuma sunan da zanto mai suna kamar ihun ya yi dace ya afi suna ala abu na misali inna al-aba misali kaga al-aba jam'u ne taksir kaga ya zama mansubun bi fathatin wahida dun da ma abin da ke sai kuma atil atwa li'annahu yuhazzibuka wa yutattifuka yuhazzibuka wa yutattifuka yuhazzibuka wato yana tace ɗabi'unka marasa kyau ya sa ka bari na gari kuma ka sufanta domin sa kai suka kuma yana ilmantar da kai na sakafa irin zam ka nazarci da duk kaza kaza fa inna al-hadar aibu al-hadar hayaniya ko zance wanda ke mara amfani na aibu ifar kaza kaza an takallumi sunna wato ko ne da zaka sami jumla da ta dace da shi a wajen ihtarin li'annaha rabbatka li'annaha rabbatka domin ta tarbiyyance ka zakir yi muzakaran kaza kaza kamla an tahduraha kafin ka je addi bayar da kaza kaza fa innaha fa innaka biha tahdum wadanaka domin da wannan bi haza tahdum watanan da wannan ne zaka yi hidima wa kasarka ko ka zama kaza kaza fa inna al-hijra la yu'akhiru al-ajala domin tsoro baya kawo yin gurin mutuwa kamar yadda shiga a haka kuma ba ta zanzoto mutuwa ko kuma jarumta ba ta zanzoto mutuwa tsoro kuma baya jinkirta إن الرجل كذا كذا هو الذي يؤدي واجبه من أطاع كذا كذا أورده المهالك أورده المهالك وتوجد إلى مهلكة المهالك جمع إلى مهلك المهلك ولن هلك قول متواجدا اعمل لأيك ولو كأيكة كذا ولو في غير أهله كودا وندك كواد بيتنتنتوا أحسن kai kyautata kaza kaza yarda an kalla sai Allah ya yarda da kai to abin da yake so a wuraren da ba kowa a nan ka kawo suna da yake mansubi da ya dace da wuri suna mansubi da ya dace da wuri wato kaga tun da yake suna ba za ka kawo kuɗi ne ba kenan kuma tun da yake suna kaga suna guda ɗaya za ka kawo kenan ba za ka kawo suna biyu ko uku ko huɗu ba dan irin kamar yin suka wuce a baya wanda sa hannu akai wurin da ake san kalma ɗaya ko mutum ya kawo jumla daga cikin ba akwai wanda suka haka jumlar za a ga larabcin ka yayi a larabci amma wani ya nuna ka fahimci kamar ba shi ta zama ba ka baki ba auren abin da ka kawo daidai ne amma ba shi ne abin da mai littafi ya tambaye ka ba an ce kawo kalma ko ka kawo jumla jumla kan ko mun janta ka kaga ai ba da wani tunda kalma ɗaya kawai ku fita ko kawo kalma ɗaya ka kawo kalma biyu ko kuma a'a ka kawo kalma ɗaya amma ko da za ta yi tunda ya ce kalma ɗaya da wanda ne munafiqa wanda ta tare to yana da kyau mutum ya rinka fahimta akwai wanda suke masu kokari amma ga wani wajen fahimtar tambaya sai suka ba da ɗansa baya da suka wato ba su fahimci tambaya da yadda ya kamata ba da haka sai nake fatan a wajen gurin da samari da suke kiyaye wannan ina da wannan guda uku da ya kamata ku rubuta su a yakan sa amma wannan da aka ila biyu kamar da kuma fatawa da alamar da nake ba sai an rubuta shi ba masu don kowa zai iya rubuta littafi ya duba shi ba wannan na ya ba ku dama kuna karin da kwanakin baya da mutum ya ci dan cikin ya ci kana da wannan dama an san fara nazo duk wanda da zuwa da kuma ta kana amma kuma ba ta ko wannan duk da ta ko da ya ci goma ya ci hazu min da ni da kuma kan ma zai ta kuma da ta alamu da mutum ya da ya zo ne sai ci da kuma da ta alamu da mutum ya ce ba wai ba ba sai ta ba amma daga nan da zai ba ba da hankali ko yawa da hankali ne da mun dole ya duk wani asila din sai kan mobili da sai kan kaza ai da abu fara da dawo mun dare shi amma kada irin wannan ita za ka kawo kansa daga aljihun zan sai kana sai daga fa inna alhazara ana mata surutu ba kan zato shine alhazar surutu haula ya zo ne aibu shine alhazar bilhar ai na ce ban sani ba ba kai ba idan kan ta ce rabar da wannan kalmar ba al'akara ban san menene ma ita ba eh al'azara dai min al'azra al'azra wato da duwa ke mace mata ce wadda ba babbar mace ba al'azara ya zama jami'i na'am Allah ya da wani bai eh kwallo kwallo a wannan fa alkura ne hada shi da mu ba zai zama ba zai zama ne mutum ne da sun bayan wani ke sa daga ko baka zo ba ka nemi wanda ya zo maka bayani cikin kwanciyar hankali dan duk wanda bai zo da su da in kuma malamin da dauka nan ya faɗa masa kowa zai iya faɗi kuma sai ya faɗa masa amma an sai ka samu wani cikin wanda suka zo ka ga mai kokari ne suka tambaye shi sai faɗa amma mun yi bayani amma na wanda eh mun ku gani kai guda biyu da inda aka take samun kalmatin atiya da kuma nakatar ba a fi kulli makamin min al-amsalatul khaliya ayyuka ne guda biyu to sai ba ta ku ina son ku zuwa kan ku ba ta ku rinka muzakara sosai da sosai wallahi muzakara nan za ta taimaka mu kuma da ita ne mutum zai matakar mutum bayan muzakara to ba zai fahimta ko ya sa ya zai ta kai kanku da karshe da kuma alke da Allah ya kaddara zai ta sai tasiri a cikin adab na larabci muka fade su a jumlace guda takwas sai muka dauki ɗaya muka yi bayani akan sa shine tabi'a fi surara al-arabiyya yanzu kuma sai amin na biyu shine ne bi'atun arabi al-jughrafiyya al-bi'atu jughrafiyya wato ɗabi'ar wurin namun su larabawa da karanta mu
شوف جزيرة العرب صحراوية في في مقرها يطول عرضها الجفاف ولكن حين تقضي بمطر أو ينبوذ أو ينبوذ يتحول بعض أجزائه كروضات دبيجة تسوء الناظرين ولا شك في أن الإنسان هو ابن الأرض تطبعه بقادرها وتغذيه ببركاتها وتلون أخلاق أخلاقه ومزاجه وعاداته بلون تبارك تباركها ومناخها حتى لقد قال احد العلماء اجتماع تكتب طبيعة عرب أصيلة إنسانها.
يمكن شبه جزيرة العرب الصحراوية. wurin da ake kira da zuwa arab wato abin da shafi kasar saudiya a yau ya kuma shafi yaman har ya shafi irin su kuwait su bahrain dole da cikin zuwa da zirzu arab duk da cewa sun da zuwa suka kasu a kan yankin da kasar saudiya ne wannan wuri ne wanda yake na sahara fi na ubanina galibin nan wato baya hana a samu waɗansu yan koguna da ruwa ke taruwa a wani lokaci cikin kwanakin shekara amma shi ya zama kaɗan idan an kwatanta da sauran fadin da yake sahara ne ban sansa mu zama kai ai aksaru ويكون أربعها الجفاف الجفاف في كان شروع وتوكل في الجفاف يكون أربعها الجفاف abin da ke shugabantar wannan yin shi ne karancin ruwa ba a samun ruwa wani lokacin sai sau biyu a shekara wani lokacin sau uku a shekara a wajen siyan gunan walakin shi na tafi zuwa bi mabare amma lokacin da duk wannan kasar ta samu nasarar ruwa ya sauka kanta auyan ruwa ko kuma ruwa ya tsallar daga ta يتحول بعض أجزائها روضات بهية ومن نتبع الكسر زيت بيا يا تنجا يا زما روضات وفي دولة من تنجل تسر الناس دي وانت كيف فرن ترى من دي wato ba a yawan ruwa amma akwai inda idan aka yi waɗin goyaye sai ga dan nan wato shukoki ko ciyayi sun fito masu bai a wurin sai da cewa ruwa ta danne a wajen wala takka annal insana huwa budul ardi ke ko shakka babu dan adam da ne na kasar da aka haife shi to babbi ko da babu kasar na dabi an da biya dabi'a da ita wa tuzabbihu bi barakatina kana ciyar da shi da albarkatunka wa tulayni bi akhlaqi kuma takan yilau takan launan da dabi'unka wa mazajar da yanayin wato halayyar da ta fi yi ya kuwa da ta fi hakuri wa adatihi kuma takan launanta wato al'adunsa bi launi tabarisiha da launin tabaris tabaris shi ne abin da ido ke gani na duwatsu ko tsaunuka ko itace da bishiyoyi waɗanda suke kwarwa ko kuma sahara tabaris na ƙasa ke ɗabi'ar ƙasa sai kuma ɗan adam zai zama haka an gane wa manafi hada kuma wannan ta yanayi shi ne abin da kasar take dauke da shi na zafi ko sanyi ko da da sanyi ne shi ne mana kun gani hatta da kada kana ahadu ulama da ijtima har ɗaya daga cikin sanannun malamai a bangaren ilimin ijtima wato ilimin sanin zamantakewar jama'a yake cewa fi dole fa bi ata arziki ko tabbanta min da zai kowace kasa a duniya asif lakum sukkana ani kuma zan tabbata muku mazauna mai halayya su idan kuka ce mun kamara ce sai ya faɗi ko mutane ne masu kaza in kuka ce biyar ina kasar da ke to mutane ne masu kaza idan kuka ce kaza ne ko ke to mutane ne masu kaza suka sun fanta suka ce da cikin tabiyar mutanen sahara ba su tsoro na kuma su yi wani gudu na magana kai ko kawai ka faɗi yadda shi ne ka haka kuma su bi sannan rashin tsoro sama da kuma kawo da suka kuma ɗabi'ar wurare inda ke da zuwa su za a ga su ko mutanen wajen suna da jarumta saboda yawanci bukatun su akan dutse su hau su sauko da wannan ya sa jikin su yi karfi su sauko kan fahimta ko da na wasu nasu abubuwa da mutane suke faɗa dangane da yanayin kuka ɗan adam yana ɗabi'ar suwa da yanayin inda ke zaune an fahimta ko za ka wani yana da wani yanayin mai yawan sanyi sai ga wannan ne yana ɗabi'a sa inda za ka kai wurin da ake zafi da zai iya rayuwa wanda ke rayu inda ake tsananin zafi wanda ya zama ɗabi'a sa inda ya kai inda ake sanyi ba zai iya rayuwa ba mun ba a shekarar farko da muka zama da islamiyya da yake siyasar jami'a shi ne ba ta hada yan kasa daya a ɗaki daya yan kasa ɗakuna da zai jirau da su mutum su sai ɗauko yan kasa ce daban daban su kuma shi ne don su saba a kanku kana da larar idan kasa ɗaya ne kuma ko kyara to amma dai ba ta karanto wani abu da sai su ɗauko mutum daga kashmir a indiya su ɗauko wani daga maliyar a afirka ko su ɗauko wani daga indonesia wani daga a kasashe su ta kyara sai a kan jima'a ɗaki kai wani zai kuma da yake ana kan yake wani sai yake da shi kake wani kai dole da wanda wanda ya farka ya kunna wanda ya farka ya kunna idan wani ya wani ko mun yana da shi san da wanda yake zuwa tani ne wanda da mai da ka so ka da yake da kara masa ko kuma kana yin da ku mun da mutuwa ba kada ka ji a sai kuma ke wani ومننا فقد طبعت الفهراء اخلاق العرب بطابعها فتحول- فتحلوا منذ القديم بالشهامه والكرم والوفاء والنبذه وحب الحريه واباء الضيف والكراهه الخفه والصغار.
yake ta wani to dan haka ne kuka tabba a cikin sahara da akhlaq al-arab dabi'ar sahara da sahara ta dabi an tadda wato ainihin halayen larabawa da baki na da dabi'ar yin sahara fatahallau sai sai ai abu yunul qadim tun da dan bi shahama wato da ji da isa shine shahama ji da isa wal karam da kuma karamci wato shahama ba za ta so kai wani abu wanda za a ce Allah wadai ba abin kunya ne ke wani yin abin kunya kai ka kama kanka gaban sa shahama ne alkaram kuma karamci shine yawan cinsa wal wafa cika alƙawli wal nabila kai azabi da wani yawan yi a wajen har yana da cikin abin da suke cewa kenan wannan ma ke cewa walola talatin kullu mudi lam yata da amruka lam ahsar mata qama wuri kita ba dan abubuwa guda uku wanda suna daga cikin adolan koyo da ban ban koyo ne sai muka fara ban guda uku sai abu na farko dai a kawo maka giya da tsafta kafin kowa ya gamsu da irin ta kwanta ta kafin masu da ji to kai dan ba da sa ya riga ya kai abu na biyu kuma ya sami wato matar da yake so a daidai wurin da an nuna a ruwan sama ba abu na uku kuma a ce ina ne ba ta da yake sai da ni kuke ko wannan shi ne da mu yake da wani yan duniya to ma'ana dai kuna so da wannan jarin taka din nan da an ce waye zai kawo arzikin ka zo har yake kowa da shi da su kawo mu mata kai ku annabi ko ne kuma akthar wa man adaban dani da zarar mutane sun ce ina jari ne sai ɗauka kawai da yake idan ba jari ne sai kawai sai ɗauka da ni yake ina jari ne ina gogon maza sai ɗauka duk duniya da ni yake kawai فلم أكتب ده هكذا زي مثلا ولم أكتب اللي تبنى عمال هكذا الزابق ده أول اللي يقرأ kaga suna da da wannan wato mabda shi da kai adalci ga wanda yake cikin wani tsanani ko za a ci zama wani ka zo ka sare masa fara to suna da da wannan ga duka alƙawari suna da wannan duk suna daga cikin abubuwan su to suka ce abin da ya kawo wannan saboda suka saba kansu ɗabi'ar kai adalci saboda kai ba ta da ba da mutan kanka saboda ɗabi'ar kai sahara irin dajin nan ka ne kanka da haka wannan yasa da wajen ziyarci da shi kadai ba ta da mun da ba amma akwai yanka kifan da su kada za ka sai wannan zakka akwai wanda idan ma ya biki da kabila su sai tare a cikin irin wannan sahara ya farauta da abinci a wani to haɗu ko su biyar ko su da shi kenan ga irin su kan fara da yake cewa da yan wasu suka kifi sai za a ce kula ya gina abokanai ne saboda suna riƙe sirri ba su da gurma ba su da munafunci ba su da gurma ba su da saba alkawari in ka saba da su kare ka ka gama wa kubbul hurriya da kubbul yanzu abin da Allah ya karanta yake ana aka ka samu asa'alik wato yan daba sa'ali akan kalmar su'ulud wanda bai da kokon amma an da amfani da kalmar su'ulud da irin wanda kawai zakar dangi ya yi ta jawo a dangi bala'i ya jawo fada a tare ya jawo fada a tare ya yi kai a tana biya biya har ta gani kace kai an kore da kan zuba da yau kai ba dan ka gani ba to da irin wannan korayi da cikin da gidan su ko wanda suka ta jawo fada ana yi ko wanda suka ta jawo biya an gaba da biya ko wanda ya wani abun duniya a gare su sai su taru sai su haɗa ƙungiya kawai a daji su bari su yi fashe da mutane su yi farauta su jagiya saboda sun sani masu jin gidan da zai masu faɗa. Yau abin da yi wani bakin da dai masu inda daga cikin da wasu suke gaba su gaba ne na sa'ani da kawai suna bayan gari ba ruwan su yi farauta su yi fashe da abin da su yi wani da su yi faɗo da wasu su kawai ba su suke masu faɗa don mu zai masu faɗa. Yana cikin wani yake ma aka ja aka ce babansa. Don suka zama da suke faɗa da su. an dawo giya an kawo masa kenan za a sha bayan an yi farauta an kira mun bare ba za a sha giya kenan sai da an kawo masa labarin an kashe bayan yace mahaifina ya kore na lokacin da nake saurayi ga shi kuma bayan ya kusa za a dora mun jinin sa ma'ana ya yi an kashe shi kuma ya dole suna neman ya hau jinin sa to yace ayyuwar musamman ne ba da mutum ke jiya da kuma an dafa yau sai an sha ta amma gobe ne za a fara bala'i daga gobe da ta ce ne mun awon wani kabila ce da ba zai iya kasa wani bangara in kira ba mutum ba ko ba don sun da yi kulla kan ce da daular rumawa don ya zo a yake wannan in wani abokin sai da ta shiga sarro da tafiya ta wata biyu ko sama da kwana arba'in a kan doki a cikin sahara يقول له وقت ان الاسكين جنة ومكافاه في لما راى الدرب دونه وايقن انا لا نقارب القيصر فقلت له لا تمسك اولك انما نحاول منك القول بوجه الله يا ولا تشركوك lokacin da gama ne ya ta kasar da sani amma da ya ta inda ya kuma kan sai to labari labari dangi da ya da a cikin kai masa wasi wa fagar ta kaskan jiki na fagar bi fatih as ba asigar ba ya zama jam'i na kabir idan kace asigar ne kasr sifat an gani wa kana hadhihi wa kana hadhihi sifat mawdu'at khutba khutba khutba أدت الأدب العربي amadat al-adab al-arabi أمدت الأدب العرب- الأدب العربي بمعظم أفكاره ومعانيه
yake cewa wa kana hadhihi sifat wadannan sifofi na al-jahama da al-karam da al-wafa da an-nazla da hubbul hurriya da ibadul bayt da karahat al-khifati wa saghab wadannan sifofi sun zanto mawdu'at al-khidma wadannan mawdu'ai ne wadannan suke masu dausayi a madadin adabin arabi waɗanda suka amfanar da adabin larabci bi mawazan afkari ta mafi yawan afkar ɗinsa wa ma'ani da ma'anoninsa wato da wuya wata kasida da za a yi a cikin adabin larabci wanda bata tafi jinjina ma ko dai jarinta ko cika alkawari ko kin zalunci ko kaza ko kaza ko kaza waɗannan ababen galibi a cikin suke yi waƙoƙin sai kuma jiya sai kuma taguwa taguwa kuma ta matsala kuma kenan saboda ita ce abin tafiya kamar wanda da tafi da jirgin sama yasa kan sun yi baiti nawa arba'in hamsin yana zuga da kuma sana wani kuma ya baiti arba'in hamsin yana zuga giya ba da aikin yin cewa wato afkar wani kuma jarinta wani kuma da sauran al'amura yanzu galibi ne kafi da su haka to ina da sai mu dakata a nan saboda kar mu ga wancan kuma mu gama ba lokaci da mu wato amfanin karanta adab shi ne idan ka gane yadda laraba take a jahiliya kan kuma yadda qur'ani ya romaye da su to shine zaka gane kimar musulmi ina umar dan khattab ke ba wanda zai kimar musulmi sai wanda ya kan tarihin larabawa a jahiliya ka jera wannan hadari wannan kadan ne fa daga cikin dabi'a amma yadda qur'ani ya romaye da su خير أمة ألا كنتم خير أمة daga nan za ka san kowane ilimin sama duk kirki ya gurɓa in kana son ka samu masa hanyar gyara shi ne ka kawo kuncin kuncin Qur'ani ka amma da zaran ka ce kai da zaka yi dabaru da zaka hana mutum barna to kana kullaye yana walwalewa amma in ka ba hanyoyi da Allah ya tsara cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah waɗanda ta hana ta za ta hana barna to su kada za ka yi hana barna duk dabarun da amerika suke da su ba su hana barna ba su suka fi kowa barna haka rashi haka wane ne haka wane ka duba yau duk irin dabarun su da leken asirin su da satellite sun su da komai da komai din ba sa ba su zama suna iya barci da munshari ba a cikin gidajen suna jin tsoron za a iya kai musu hari ko yau yayin da kai kana zaune a nan inda musulunci yake da yawa kake iya barci lafiya saboda mutane duk da raunin imanin su da jahilcin su da ake ganin suna da shi har yanzu akwai abin da suka gada na iyaye da kakanni sakamakon koyarwar Qur'ani da hadisi wanda suke hana mutum ya manta duba ko da abokan zama mai rasa ne yadda za ka zauna nan zauna nan duk muna zauna a cikin gidajen mu kwana ka tashi duk da muna ganin yanzu tsoro ya kurkurce amma ba za ka kwatanta da kwatancin da sannan duk iya wani da ya cikin su mace na jin tsoron kafin ya dawo za ka ji kuma waye ne kafin kila wanda kila kanin da kila kanin kan dangin musu ko dangin uwarsa saboda ba ta ayata Qur'ani da talabin da yake kan sai haka kai ka koya kana tuno lahira ko ka ga akwai morewa idan kai kaza amma kuma kana tuno ba to akwai ranar sakamako to wannan sai ya zama maka da dabai da yi da sarnaki wanda zaka fasa ba to wannan shine ake so a sa mutane su sani ko makiya shari'a su take ba amma duk abin da wannan Allah yake so zai kawo na gyara to ba zai yi gyara da umma ba in ba Qur'ani ba in ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai mana eh kakkan ina asara na'am wato sagar kakkancin da kai samun ke yake ba kai ka jawo su ba kai ka kuma kai ne ka jawo su idan mutum ya zama wani aka daina shi dan mawuce ya zama wani aka daina shi dan abin da danga yawan hali na abin kunya a cikin dangi aka rena shi wannan kada ke jawo ya zama kristan amma a sagar abin da kai ya same ka ba kai ka jawo shi wani yanzu yana kan dole sai ya kaskantar da kai bayan kai ba kai abin kaskanci ba to su ba ta karɓa irin wannan wannan kuma dukkan dan adam ya kamata ya zama haka ba zai je ya karɓi kaskanci ba ce dan adam ya ta'ala ya yi girman kai da shi da isa ba amma kuma ba ce mutum ya zama kaskantacce wulakantacce ya abin da kansa ba Allah rufa mana ina jin nasa ta sun da kenan ashirin da tara daga ciki akwai za mu iya cewa guda goma sha biyu waɗanda su suka fi kowa samun maki mai yawa musamman ta fasin cikin su wanda kusan suna da ɗari ɗari ko ɗari ba ɗaya ko ba ko kuma sauran waɗanda kamar biyar ɗin cikin su kenan ko da su kuma galibin su wato suna da abin nan gajinan da suna tasa'in da wuya dai su kai tasa'in ba sauran kuma sun zama akwai na karshen kasa wanda yau masu maki kaza da kaza ba zan faɗa ba akwai kuma yan tsakatsakiya wanda yawanci sassin saba'in tamanin haka da sauran to don haka abu kwafi ɗaya daga nan sai kuma masu yi musu wanda za su samu ila biyu daga nan gudun kuma sai kuma wanda suke biyu don da kuma kira za su samu daidai ne fata mun hanta amin so a suke wani kuma mutum ina so in da ku a gaskiya wato harkar karatu sai kun dage kuma sai kun yi hakuri duka wanda yake son ya sami fahimtar ilimi wato akwai bukatar sai ya lallashi kansa ya baiwa kansa hakuri wajen da zantar wuraren da ake karatu din wajen kuma rashin garaje a yanzu yanzu lokacin da muke karatu cikin nahawu sai ce kamata baka da kada sabaka na ce muku gashi ya ce ya bayani a baya to da yawan duk littafin da ake duk karatun da ake yi wannan na ta faɗa tun malam abdulhab bai yadda da ni ba har yadda da ni da wuya a fara littafin da mutum a sauke shi akwai wanda za a fara a yi kashi ɗaya bisa uku na farko da shi kafin a je tsakiya ya riga ya sallami kansa akwai wanda shi kuma daga tsakiya ya zo kafin a je karshe kuma ya sallama kansa akwai wanda shi kuma daga karshe ya zo ya ji babu kan karshe to cikin su babu wanda zai fahimci littafin duk littafin da ka karanta kashin karshe ko kashin tsakiya ko kashin farko kadai ba za ka iya fahimta ba da wani ba mu da hakuri ne da zuntar wuraren da ake karatu akai akai mun da tawa kan mutum da ba za mu yi fashi ba lokacin da nake koyon nahawu nahawul wadihu din nan na farko zuwa awwal da sani da sani kusan kowanne babu tabrini da ke cikin wanda ba rubuta ba da wanda malamin ya sani da wanda malamin bai sani ba amma nukan yi in fashi ya duba ko da baya cikin tsarin aikin makaranta shi kuma da ya kwaɗayi na akan haka sai in ba shi idan da bacci kuma sai duba ya nuna min gyare-gyare na wannan ya taimaka mun sosai da sosai da kuma da tafai da dama waɗanda za a ce na yi su a wurin wani malami nukan yi kokari in ga cewa lallai na ne zunci darasi tun daga farko har karshen sa wannan yana taimaka mutum sosai da sosai amma matuƙar mutum zai yi garaje a fara littafi ba a gama da shi ba ya daina zuwa ko ya zo daga tsakiya ko ya zo daga ƙarshe to a gaskiya ba zai samu ilimi da yake bukata ba wannan garadin yanzu ce ke cutar da mu sannan akwai waɗanda su kuma suna karatu a wajen malami to amma ba sa yarda da malami ya ba su ka'ida ta karatu sai dai su su ba shi ka'ida ta sauraren shi wato malami baya iya ba da ka'ida cewa lokaci kaza za a zo makaranta ko mutane su zo sai dai su mutane su ba da ka'ida in kana son mu saurari karatun ka to ka zo lokaci kaza in baka zo kuma za mu maka siya miki zuwa wannan ba daidai bane duk mutumin da yake neman albarkar ilimi ba zai wannan ba duk mutumin da yake neman lokacin da kake karatu a wurin malami ya kamata ya fahimci cewa kana ganin sa da kima akwai wanda kuma idan ku kada ido ka san yana kimanta ko da zai kima ka kwana akwai wanda bai so ka san yana kimanta ka akwai wanda kuma za ka fahimci cewa ba haka bane ba to daga lokacin da malami ya fahimci kana da kwaɗayin ilimi kuma alal akalli kana kimanta ki to daga lokacin nan zai fasakin ka fi ba dama ne ya baka shawarwari da taimako da bayani ne da kai zaka fahimci karatu amma idan malami ya fahimci baka kimanta ki ko baka dardanta ki ko ka role iya san abin da yake maka to babu yadda za a yi iya maka dukkan taimakon da ya kamata dan baka ba dama ba ka hana ki wannan damar na yi maka wannan tsakani da Allah saboda haka ba daidai bane ba akwai karatu da malam abdulhab da ranar litinin da talata da yamma ɗalibai suna zuwa aka zaɓi waɗanda suke masu hazaƙa da sauran amma ƙarshe lokacin da aka dawo makaranta aka sanar sai ga mutum goma sun sha biyar ko wani abin da bai kai haka ba duk waɗanda suke ya kamata su zo wasu zo ba har malam ya ɗauki matakin ba zai ba ko da alaƙa da ya janye zuwa wani lokaci daga cikin abin da waɗansu suke cewa shine idan wani lafi ba mu zo ba aiki ma malam ɗin yana yin lafi wannan ai rashin mutunci rashin mutunci rashin mutunci abdullahi dan abbas wanda manzon Allah ya yi masa addu'a ka kuma san addu'ar ta karɓar da yake yace Allahumma fattuhu fi din wa allimhu ta'wil wanda Umar dan Khattab baya iya yin gani tare da zaratan masana a zamanin sa dan a tattauna wata matsala da ta shafi duniyar musulunci gaba ɗaya ba fatawar tsarki ko wanka ko alwala ba sai ya kira Abdullahi dan Abbas a wajen amma sai sai sun zauna kusan shekara biyu ina son in tambaye shi matayen nan guda biyu waɗanda suka taimaki juna akan manzon Allah waɗanda Allah yake ce ya ga magana cikin suratul tahrim yake amma farjin ya hana ni tambaye shi duk lokacin da tambaye shi sai ya nuna jirgin shi ma da Allah ne yake ma kuma sahabi ne ga irin addu'a da Allah ya masa yake har sai wata rana akan hanyar maka zai biya bukata ya nemi in rike masa buda mu je wuri kaza sannan mu rasa ba dan lokacin da nan lokacin da kaza kaza sai kuma aiki ne wani da wani cikin ruwan sanyi yake abin da bai kuma ci ɗaya ba amma sai ne kusan shekara biyu ina sanin tambaye sai yana yi mun kurfi iman ta wata kisa haka kwalifin kimanta kimanta ce da yana da dama ce shi sahabi ne shi ma sahabi to amma bai haka saboda darajar ta cikin kuma kuma da kan shi Abdullahi da Abdullahi ke cewa nukan je kofar gidan wani cikin sahabban manzon Allah da suka tsaya nake kallo ko nake ganin suna da mulazama da shi sama da nake tambaye su wani abin da ni ma na ji a lokacin annabi amma kwakwalwata ta fara ha'inta ta haka ne ko ba haka bane sai nake in ka tabbuti yake inda zan tsaya gida in aika masa cewa ya zo ya karantar da mai saboda matsayina da kusanci na da gidan annabta yace amma haka nan da gidansa lokacin barcin rana in tsaya a kofar gidansa cikin rana iska da kura su fiti na ba zan ce a tashe shi ba har sai lokacin da gada ma ya fito sannan in tambaye shi a kula da abu cikin haka to amma yanzu ibrahim da kuke duk wanda kuke daukan karatu a wajensa na farko ko da mutum ka sai yake yanzu da ga ce malam zai tashi zai fita suna tare da wannan yana tambayar sa akan hanyar ta zuwa gida ba ka lura wannan yana da hakki tambaya yake kai ma sai ga lokacin ka tambaya inda malam zai iya hakuri mu gama da wannan kai kuma kai zuciya ma'ana lokacin da yake magana da wannan dole ya yi an samu kasan da kai kana gaggawa kana hankali in ko ba haka ba za ka yi wa malam sai ne za ka fasa ka yi mutu sai ma'ana ta mutane musulun da kamar idan sun zo karatu wurin ka sun yi maka kaka ne sun tara maka jama'a sun sun ga dama sai su ji zuwa su gaya za ka yi da ranka akwai wanda suke jin haka za ku iya haɗuwa da wani ɗalibi wanda kafin ka fara karantarwa bai san ka ba kai ma ba ka san ka ga abin da ya ɗauki ne aikin karantarwa lokacin da baka fara karantarwa ba ko kake marhala ta neman ilimi bai san ba abin da ya ɗauki karantarwa da kanku sai kuka san juna kuma ko kun jira a matsayin kai ne malami ne da daukar darasi kuma shi ne ku zaune sun kai kike yi sai wanda wani ya zo ko ya canza unguwa ko ka canza unguwa ko aka da bai ganka ba ko ka ce wannan shi ba wata rana ya zama da shi kai malam kana nan ko ba mu da ruwa ka ga wannan rashin mutunci da wannan magana ba ka da ruwa ka zo masallaci ba ka gani ba ka je limbarin juma'a ba ka gani ba ka zo wani tafsiri ko wani nawo ko wani hadisi ba zama da Abdulrahman ba ka zo wani Bukhari ba ba ma'ana tun da bai kana son malam ya kamata biya ka haraji shi ne sai gidanka ya neme ka shine abin da wadansu daga cikin musulmi dauka yanzu dan Allah idan kuka dade da mutumin da ka yarda alaƙar ku shine shine malamin da kai kuma kai ne almajirin sa kun ka dade ba ku haɗu ba wannan ne laifi ma'ana ba kun da makaranta dan tsare duk da kamar san da kadan shi amma yake kuma da wasu ka wallahi malam kana ji da fasu akira da Allah ayyun haka da sauran su to a gaskiya wannan ba mutum ba in da kana buƙatar ka sami albarkar ilimi dole ne ka kimanta wanda kake daukar ilimi a wannan mu kwatanta tsakaninmu da Allah tsakanin wanda muka nemi matar da muka fi kowace so cikin matan zamanin ta ya ba mu da wanda ya ba mu kuɗi da wanda ya ba mu ilimi ba muka fi gani da ke masu hankalin jiki ne wanda su suka fi zama yan kaɗan su ne suka fi ganin malamin da ya karanta da su da kima sama da wanda ya ba su kuɗi ko wanda ya ba su matar da su domin idan za ka je kofar gidan wani mutum da ba ka kuɗi ko ya ba ka zakka ko da rance kawai ne ba ka san abin da suke nufa in ka je gobe da safe tunda sai a sani da dawa ba za ka je karfe shida ko bakwai in ka kaje karfe shida ko bakwai gidan malami kai salamu alaikum da karfe shida zai sai ya sake su amma ba za ka je gidan nan alhaji kai masa haka ba ai alhaji da ya sake kuma ya halatta ya barci malami ne bai halatta ba ko wani mafi ya halatta wani ya haramta wannan sannan kuma inda zai fito ya ce mai karfe tara bai fito da kai sha ɗaya kana nan har sha ɗaya in ma sha biyu ne har sai sha biyu inda yana fitowa kuma ka zai da wani mutane kana jin jini ka zai kuma magana sai kai kana bala ba gefe har sai ya gama da nan ya ya wanda sai an ana ya muka da da hannu ba da muka da zan da amma idan malami ne kawo mun gidan alaba da lada ya kama sai yin haka wallahi wallahi duk wannan abin da wallahi da kirki wallahi kirki ya kamata mu fahimci cewa akwai girmama a cikin addinin musulunci ko wanda ake girmama shi dan shekarar sa na ta faɗa wannan wurin karatu ko mun ta karanta a lokacin da muke karatu riyadu salihin da muke karatu tuka akwai wanda ake girmama saboda ilimi ko wanda ake girmama saboda sabiqa da yake da cikin musulunci ba shekaru ne da yawa ba ba ko mai ilimi bane ba amma akwai wata gudunmawa da yake addinin musulunci da wasu ayyuka da yi wanda wannan suka sace ya samu fifiko akan sauran jama'a a kiwon da shi saboda wannan dan shi ta lagatar da mu akan wannan yanzu ne inda za a tashi na karanta za a kuma sunan wannan kofar ta wannan kofar ba wani ne da waye a dama na ko a gefe na wanda ya kamata a ce na ba shi dama ya fara wucewa saboda ya tsara da shekaru ko da ya tsara da shekaru ai kawai muna ganin cewa inda mu ahlus sunna ne duk mun zama daya wannan idan mun zama daya wato mana mun zama mu daya ba wata al'umma da za ta zama daya gaba daya dole wani ya ce ni babu wanda za a yi kudu ku zama daya duk inda aka kawo almajiri da al'ansar cikin birane sai aka fara gabatar da almajiri sannan al'ansar kuma duk inda aka kawo cikin da almajiri da al'ansar sai da aka gabatar da wanda zai ta bawa masu ɗauke shi ne hudun su ɗaya sai da kowa da kuma ko cikin sahabbai din da kanto ana Abu Bakar ne Umar karanto ana Abu Bakar ne Umar ya sauran ba shi da ko ba ku da su ba wannan wannan su da sauran su da kuma da gona mai wannan ya gurbi ya fi shekaru sai shi wannan saboda shekarunsa ko da ba malami na bane ba ya fi shekaru ni dan shekara a shi dan shekara 30 dan da mu shekara goma ba na ne kana su ne da kai da dan mu da kai mun da dan mu da mun da ba wata mu dauka shi ne dan mu da aka suna ba na ba ga mu zuwa mu shi wannan ba da mun da mun da ko alama ya kamata mu kiyaye ya kamata mu kiyaye wannan abin idan kuna ganin kamar yadda muke faɗa ba haka yake ba ku duba cikin da dukkan ko sun ku biya nazarin littafin jami'u bayan da ilmi public na ibn abdul bar ko tafsir tsani wal mutakallim fi adami tsani wal mutakallim ko littafin ibn jama'a ko dukkan wani littafi da ya magana akan ladubban neman ilimi da ladubban ne kamar su kasance tsakanin mai karatu da wanda ake karatu wajen sa ko mutum da yake sahih bukhari da kitabul ilmi daga babuka kawai abwab din da imam bukhari ya dubi tarajin din wadannan abwab din da ibn adami da sauransu ya ga cewa yaya zama ya kamata ka kuma dole sai mun dauka cewa dan wani ya zanto yana karantarwa ba shi ne daga nan ya zo ma'asumi ba ba zai kuskure ba ba zai laifi ba za mu kalle shi ne da cewa na wasu da ya fi yawa tsakanin kuskurensa da daidai din ya ake mu a wajen malamin yana da daidai kashi saba'in kashi tamanin kashi tasa'in kashi ɗari ni ya kuskure kashi goma sai ne ta hamu ne mu jure akan haka amma idan muka ce ko mu dukare ya kuskure kare kasa ta kowane bangare kuma mun yi tsarka wannan wannan ba zai yi ba a duniya shi ma muna yin kuskure yana jurewa to kuma idan yin kuskure sai mu jure amma akwai wanda kawai kamar ya sa maka wata kyamara ne da tabaran nan gelle ta kawai yana lissafa maganganun ka da ayyukan ka rana kaza ga watan kaza mai kai da mai kai da mai yake ya yi rana kaza ma yayi kaza rubuta kenan rana kaza ma yayi kaza ya rubuta kenan rana kaza ma ya rubuta ce ya rubuta kenan ma'ana ka'idar da malami shi ne kare abu ina ganin wannan zai taimaka mana in mun yi haka gaskiya sai mun gyara dubban mu da yadda muka fi da dabi'ar mu wallahi duk wanda nake jin cewa malami na ne sai ganin cewa ne irin ne da nake da wadannan sunaye daga nan yanzu na yi sallah da na a wani masallaci na tashi daga masallaci ina tafiya sai na ji a kan gidan wani da gane ta ba a kan gidan wani irin kiran mun ne da shirin da sauransu sai ne banza da shi ne banza da shi ne ina da wannan da waye amma dai sai na rage tafiya amma zai zo sami da sai zo sami ni yanzu za ka koma makaranta yadda kaga haka ya san gidana ya san inda kamata ya sami amma tun da kaddara ta kai na ya sallah a masallacin unguwarsu a nan zai tsare da shi na faɗa masa ranar da za a dawo makaranta ko matarsa ko ɗansa sai ce masa yato ni bari ne ki ba makaranta ba sai ka je makaranta ka nemi hidimar sa sai maka bayani yadda ya maka wannan cin mutum ba zai wani shugaban sa alaƙar kurki ta biyu da wanda alaƙar kurki ta lahira ko ana kira san sassa sai kamar kai tijara kan kana dan karamar rubuci a haka kake magana sauran amma don da alaƙa kurki ta lahira ne shine wulakantacce shine abin da shine wanda kawai ko ayi aiki ko abin da wannan na daga cikin abin da matsalolin mu ne kuma dole ne kokarin mu gyara tsakanin muna son mu sami albarkar abin da muke karanta ko ladabi na zaman tare haka ya tilasta mana idan malami ya yi wani abin da dalibai suka fahimci kasawa ce a cikin kuma idan muka da shi aka so ya saka suke salo suwaye ne suke da alaka ta da malam sama da sauran sai shi kenan sai a ce to da wani da wani ko mutum ɗaya ko biyu ba ba za su ake sa a malam ba ya kamata ina ku samu malam ta wata hanya da hikima da ta dace ku ce wa malam game da kaza game da kaza game da kaza ko da za a gyara kaza ko ba za a inganta kaza ko masu hankalin nan masu suna nan sai kuma sai su same shi a lokacin da ya dace ba su lokacin da suka zo ba lokacin da suka ga ya dace da rashin adalci ne shine mu lokacin da muke girmama ba mu girmama lokacin fara sai da mun to ga ya kamata ga ya kamata wannan shi amma idan kace dole kai za ka faɗa ni kuma wannan sanin kuma dan za ka faɗa amma wannan na sani wannan na sani wannan ko kusan wannan na wannan yana da amfani kuma babu yadda za a yi malami ya kace ku duka daya duk wanda yake abokanai yana da abokanai guda goma kuma dukkan ku ɗaya ne kuma kare yake akwai abokin kiki in an mutu a gaisa in ba a zo ba mu tambayar wani ina wani ko da ko za a yi shekara amma ranar da duk aka haɗu wata rana sai ka yi tsafi ko da mota ko da gidi ko da mashin a tsaya a tattauna abubuwa daga nan kuma da aka haɗu ko kuma sai ba wani yake jiran da zaki da sai ko da mun ka zo na gobe kike ba su yin za a kasa da shi duk wani abin da ya shafi kamar rayuwarka da matarka da ɗanka da kowa da kowa naka akwai kuma wanda yake wannan mataki na kusa ko da ba dan shi ba dai ko da ka ji zaka ce kwana biyu bana ganin wani shi wanda kwana biyu bana ganin wani yana bincikan labarin kana bincikan nashi akwai kuma wanda kuke kullu haka duniya take dauka manzo Allah da zaune duk sahabbai suka zo kofar gida suka tsaya yana cikin gida ba wanda ya shiga kuma ba wanda ya kowa ya tsaya na garin annabi amma da jinna a gafar yazo manzo Allah ya ake shigo da Umar yazo aka ce yanzu ake shigo sauran da suke nan suna zaune ba za su ce ni an yi za a rufe da Umar ba ba kuma san ba da yawan wannan to ne ne abubakar umar suke da shi suna da sabuka cikin musulunci suna da kusanci da dabda dabda annabi sai da rabun taka dan da annabi zai dauke daidai da sauran kowa da kowa dole lokacin da umar ke shiga gidan annabi sauran sabbin su shiga a zo a ci abinci har hannun umar ya dingiri hannun matar ɗaya daga cikin matan annabi ba da niyya ba yake cewa ya kamata ka hana mutane shiga gidanka yadda kuma alaikum barbu wal fa'ida tun wancan lokacin ba kowa duka muka da matsayi ba ya kamata a hana shiga hafi Allah ya saukar da lafiyar kulubu da nabi illa an yi wanda kuma da ba an gara nazarin ina walakin da zalikum farqu fa idza an kun fantatu bayan da wannan ayar Abu Bakar da Umar sun ci gaba da shiga gidan ba hana amma ko ne kuma hana za ka anka muhimmin da an fasaru ne kuma ra'ayin da suna nan kuma yau mu taɓa jin cikin duniya cewa mun ya barkata su zama wannan ba sai za ku san cewa matsayin su ba dai bane ba ku ba cikin kaji muna tare da wani shekara goma sha biyar kai na san shekara ɗaya ba ni mun mun mun tsaye da ɗaya kuma ko da iya wani na san shekara goma sha biyar kai kuma na san shekara ɗaya amma ta mu ta zo ɗaya da ke sama da wani ba ni mun da matsayin ku zama ɗaya za mu ji ta ɗauka cewa dan kai ɗalibi ne wancan ɗalibi ne wancan ɗalibi ne dole sai matsayin ku zama ɗaya wajen ɗalibi dole malami yana kallon kowa ta wata su zama daidai waye ina kasance ya fahimci wani ɗin ya yarda da shi kuma duka kuskure ne dai shi bai san dole ba kai kuma ka fi shi amma kuma ba mu da kake ba kuma ba mu ka karka ki tafi ka a yau ina malamin ya mu'amala da wani ya yi kyalaka da wani kuke da wata intibara manzo Allah ke cewa yake da wani kan gora ban abu sai in hanya ne in ba wuri wanda na hanya din ya fitin ta kuma da wannan ba amma wanda na ba na ba shi dan kila din ban bai ma yarda wanda kuma sun kyalaka da imani aka zo da wani ya dauki lagun da za a mutu ta ne ba su samu yin umayya ya zasu wani wanda suka musulun da jirgin shekarar jiya kuma su yau ba a yi jihadin da su wani gidan jihadin an hana saboda wannan in ba a ba su ba ba za su shigo ba waɗancan kuma in an ba su in ba a ba su ba suna nan sabbari su ba wanda na duk iya a duniya irin annabi amma yana ta ba mu yake ku ƙara musu lagun goma ku ƙara musu lagun goma a cikin da duniya ba ni ne ne dukkan mutane da maza Allah ke shi ne ta ba su da lagun goma su suka yaki to dole wanda yake karanta sira yake karanta wani abu shi yakan so ya mu'amalanci mutane a wannan tsari sannan kuma akwai mutanen da idan ka tsotsa da kanka zai wala kanta ka tsotsa da kanka to irin wannan take kyalin da raka wala alaika mu ba zan tsotsa kanka ba mu ko ba zan ce dole ta kan ka zama muna nan in ka gani ka ga ni ku hawo ne in ba dan ba kawo shi ke nan ina ga da kai ka an samu da hawo ne ba in ma baka an samu da ku hawo ne ba ni ba na wuce kawo ne ne da ba sai da aka duka dawo shi ba ba na bazan dawo ba illa ya kana da su ta kaida ta da muke ganin da ita zan iya tafiya kai kuma kana ganin da za ka iya danta ba shi kenan na naka wala alka mu hada da kuma tun da Islam alaikum salamu alaikum kai kuka kalli ta ta in ko kana ganin har ina da kimar da ya kamata ka zama kare ka ba hanyoyin da ma zama kare ni ba in da cewa kana da kima da mutuncin da sabuka da shekaru da sanin ya kamata da ladabi da jayyar da zan nemi ka gidanka ni ma na da gidanka in nemi ka mu bi tsoron Allah mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu amma ai ba daidai ba ne ba wallahi wani sai zai ce a shi ma na ɗin na zuwa alafi a shi ma ba zuwa alafi da yanzu ce dole sai mun zo alif wannan rashin mutunci ne wallahi Allah wala da yana da hakuri duka in ne na sauke karatun bakin sai Allah ma sha Allah ba ma shi yana da hakuri wallahi tallahi yana da hakuri sosai ko dai ban sauke gaba ɗaya ba to zan zaɓi waɗansu wanda da su zamu yi ba zamu yi da kowa da kowa ba da haka nake karka saka karatu na kashi kashi akwai na ya ayyuhan nasu kowa ya irin tafsiri na ranar juma'a da ka zo da baka zo ba ba shafe ni kowa da kowa fi sabilin lahi kowa da da wanda so ɗaya zai zo a shekara da wanda so ɗaya zai zo a wata da wanda zai zo a fara da shi da wanda zai zo a ƙarshe amma irin wannan darasin da muke a nan guri ina so in faɗa muku billahi bi duk wanda ya shigo a ƙarshe kuma bayan na san darasin ya zo hausin sarki ji ko ban faɗa muku ba duk wanda ya zo a farko kaunar shi nake ji ina girmama shi a zuciyata ko da ban faɗa masa ba ina na ki faɗa masa saboda wata maslaha shi ma yankin mutum suna ga hukunci saboda wata maslaha amma dai na faɗa billahi da saboda wannan wani darasi ne ke bantacce